خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya wanda ya dace da tara ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya muna cikin suratul luqman darasi na biyu aya ta tara a cikin wannan sura mai albarka a wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah dake sabuwar gandu Najeriya Kano Najeriya Arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا نعم وهو العزيز الحكيم
Allah madaukakin sarki yayi bayani akan makomar al-abrar min as-suada wanda suka yi wa Allah biyayya cikin waɗanda Allah ya rabautar suke da rabo ‘yan aljanna kenan masu rabo a gidan duniya da lahira su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka gaskata manzannin Allah suka aikata ayyuka na ƙwarai waɗanda suka dace da shari'ar Allah Allah ya ce lahum jannatun na'im suna da aljanna ta ni'ima ya tana'amuna fiha bi anwa'il maladi wal masaji za su kasance cikin ni'ima a wannan aljannatai na ni'ima na dukkan kayan ɗanɗano da kayan farin ciki da jin daɗi na ci da sha walmalabisi walmasakini da suturu da kuma wuraren zama walmarakibi wan nisa'i hadda abun hawa ma a gidan aljanna da tarin mata kala-kala daban-daban da kuma jin abin da suke so su ji da kuma wato duk abin da ba sa so ba za su yi shi ba a gidan aljanna kuma duk da haka wahum muqimuna da'iman fiha la yaz'anun suna masu zama a gidan aljanna ba za su fita ba wala yabghuna anha hiwala su ba masu neman canji bane a kai su wani wuri suna cikin aljanna a dawwame Allah ya ce wa'adallahi haqqa alƙawarin Allah gaskiya ne ka'inun la mahala mai kasancewa ne ba makawa li'annahu min wa'dillah saboda yana cikin alƙawarin Allah wallahu la yukhliful mi'ad Allah baya warware alƙawari saboda li'annahu al-karimul mannanu al-fa'alu lima yasha'u mai karamci mai baiwa mai aikata abin da ya ga dama al-qadiru ala kulli shay'in Allah shine mai iko akan komai tabaraka wa ta'ala wa huwa al-azizu shine mabuwayi allazi qahara kulla shay'in yafi karfin komai ya rinjayi komai wadana lahu kullu shay'in komai kuma yana yin da'a yana biyayya gare shi alhakimu mai hikima fi aqwalihi wa af'alihi a cikin ayyukansa da maganganunsa wanda ya sanya alqur'ani hudan lil mu'minina shirya ne ga mu'mini Allah ce kul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa wal ladina la yu'minuna fi adanihim waqarun wa huwa alaihim ama a cikin suratul fussilat yace wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara a cikin suratul isra'i alqur'ani shiriya ne ga masu imani alqur'ani waraka ne ga masu imani waɗanda duk ba su imani da alqur'ani ba to kunnansu a toshe yake kuma suna makance ba za su fahimce shi ba ballantana su yi aiki da shi sai Allah ya ce mai malam خلق السماوات بغير عمد ترونها haka وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها فأنبتنا فيها من كل زوج كريم
Allah ya ce wato cikin ƙudurarsa da ƙarfin mulkinsa da sarautarsa khalaqa samawati bighairi amadin tarawna Allah ya halicci sammai ba tare da wato wani ginshiki ba da kuke gani anan abin da ake nufi wato laisa laha amadun mar'iyya wala ghairu mar'iyya sama ba ta da fila ba ta da ginshiki irin wannan wanda ake gani ko wanda ba a gani saboda wasu sun fassara ayan cewa Allah ya halicci sammai bi ghairi amadin tarawnaha ba tare da ginshiki da idan ku yana iya nuna muku ba kenan akwai ginshikin idan ku ne baya gani to wannan fassara kenan wasu kuma suka ce a'a ai gaba ɗaya ma sama da Allah ya halicce ta ai ba ta da wani ginshiƙi da ake gani ko ba a gani kawai babu haka ya riƙe ta kawai a maƙale ƙarfin mulkinsa da sarautarsa ya riƙe ta wasu malaman suka ce laha amadun la tarauna a'a sama tana da ginshiƙi amma ku ne wato wato ba ba kwa gani ku ne ba kwa gani to amma duka dai ayat tana iya daukan fassarar ga baki daya a wa alqa fil ardi rawasiya Allah ya jajjefa a cikin ƙasa manya-manyan duwatsu an tami da bikum dan kada ƙasa ta karkata da ku tami da tamila tami da tattariba ka ta rinka motsi Allah ya ajiye duwatsu ne a bayan ƙasa kamar in ka shimfiɗa tabarma iska kar ta ɗaga sai ka danne ta da duwatsu kamar in ka shimfiɗa zane don kada iska ta naɗe ta sai ka daddanne da duwatsu to Allah da ya halicci ƙasa sai ya ɗauko waɗannan duwatsu wa alƙa ya jajjefa su wani abu sai Allah manyan duwatsu amma wai ya ce jajjefa su yi an tami da bikum saboda ai Allah tami da bikum ai Allah tami da bikum saboda kada ƙasar ta rinka karkata wa wasa fiha min kulli dabba kuma a cikin ƙasa din Allah ya zuba duk wata dabba da ka sani wa anzalna minas sama'i ma'an Allah ya ce muka saukar da ruwa daga sama fa ambatna fiha min kulli zawjin karim muka fitar muka tsirar shine ambatna muka tsirar a cikin ƙasa min kulli zawjin da dukkan wani wato a dangi nau'i karimin mai kyau wato wanda Allah halitta nau'i nau'i na halittu babu abin da Allah tabaraka ta'ala bai halitta ba a nan gurin ayar abin da ake take nuna mana duk dutsen da ka gani a bayan ƙasa Allah ne ya jeho shi wa alqafil ardi rawasiya an jefa su ne don su danne ƙasa su sa ta nauyi malaman geography suke cewa duk dutsen da ka gani duk tsawonsa to a cikin ƙasa tsawonsa a cikin ƙasa ya ninninka kilomitoci ne masu tarin yawa ba wanda ya san ƙarshen ƙasansa shine an tami da bikon ai kafe ƙasar aka yi ba wai iya tsawon dutse da ka gani a waje shi kenan ba ko ka sare shi to cikin ƙasan ma za ka yi daɗe kana tafiya baka zo ƙarshen sa ba wanda da wahala ma kaga an kawo ƙarshen dutse wa bassa fiha min kulli dabbatin kalmar bassa tana nufin zara'a Allah ya shuka Allah ya saka nau'i na dabbobi hayawanat kala kala ba wanda ya san iya adadin dabbobin da suke bayan ƙasa babu shi ba wani mai bincike da ya isa ya gaya maka launi kala kala na dabbobi da Allah ya yi a bayan ƙasa babu shi illa allazi khalaqaha sai wanda ya halicce su shine wa shine Allah Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar shine mai halitta sai kuma yace sai muka saukar da ruwa daga sama tunda shi ya halitta bari ya ba su ruwa su sha muka fitar daga dukkan wani nau'i na tsiro kuma ga dabbobi ga kuma tsiro kala-kala karim din nan ana nufin hasarar manzar wato mai daɗin gani Allah ya ce hada khalqullah na'am هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه haka بل الظالمون في ضلال مبين هذا أي هذا الذي ذكره تعالى من خلق السماوات والأرض wannan abin da Allah ya ambata na halittar sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu masu gudana ne akan aikin Allah shine khalqullah halittar Allah ne shi ya halitta shi ya kaddara shi shi kadai la sharika lahu fi zalika ba wanda ya taya Allah ko daya ba wanda ya taimaki Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa yace fa aruni ma za khalaqa alladina min duni ku nuna mini abinda suka halitta waɗanda ba Allah ba mana waɗanda ba Allah ba ku nuna min me suka halitta yana so ya nuna maka akwai wani mahalicci ne in ba shi ba idan akwai wani wanda ba Allah ba da ya halitta to a nuna wa Allah shi me ya halitta cikin waɗanda kuke bautawa na gumaka ku faɗa ku nuna me suka isa su yi, ba su isa su yi komai ba kuna cewa su alloli ne kun sa su kishiya ga Allah alhali kuma ba su isa su yi halitta ba bal zalimuna bari dai mushrikai almushrikuna billahi al'abidina ma'ahu ghayrahu masu shirka da Allah waɗanda suke bauta wani tare da Allah fi dalalin suna cikin bata ana nufin jahalin wa amal jahilci da makanta mubin zahirun mabayyani wadihun la khafa'a fi wanda babu koya a cikin sa duk wani azzalimi to yana cikin jahilci da makanta da kuma bata wanda bata ne wanda yake ya fito fili sai Allah ya kawo mana kisar wannan bawan Allah Luqmanul Hakim yanzu za mu fara kisar sa mai Allah ya ce mana ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله na'am ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد Allah madaukakin sarki yace hakika mun ba wa Luqmanu hikima anishkur lillah kai wa Allah shukura da godiya kenan wa man yashkur duk wanda ya gode wa Allah fa inna ma yashkuru li nafsi to hakika ya gode ne wa karan kansa duk wanda ya abu mai kyau wa kansa yi duk wanda ya yi mummuna wa kansa yi man amila salihan li nafsi wa man asaa fa alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra wa man kafara wanda ya butulce ko ya kafirce wa Allah fa inna Allah ganiyun hamid lalle Allah mawadaci ne hamidun kuma abin godewa ne tabaraka wa ta'ala a cikin komai abinda ake nufi da al-hikma Allah ya ce mun bashi al-fahma wal ilma wa laqad atayna luqmana al-hikmata ai hakika mun bawa luqman fahimta mun bawa luqman ilimi mun bawa luqman iya fassara anishkur lillah Allah ya ce muka umarce shi ya gode wa Allah alama atahu Allah wa manahu wa wahabahu min al-fadli saboda abinda Allah ya bashi na falala dama ana so in Allah ya baka falala ko ya baka dukiya ko ya baka ilimi ko ya baka arziki ko ya baka mulki da sarauta to ka gode wa Allah alhamdulillah duk mutumin arziki mutumin kirki yana yi wa Allah godiya akan abin da Allah ya masa na falala da ni'ima dan butulu butulu shi kuma shine baya wa Allah godiya ka gode wa Allah saboda ya ware ka a cikin mutane ya baka wani abu to kai wa Allah godiya yasa yace umman yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsi mana naf'u naf'u ash-shukr ya'udu ilayhi amfanin godiyar zai dawo kansa ne ladan godiyar zai dawo kansa ne saboda Allah ya faɗa wa man amila salihan wa li anfusihim yamhadu haka Allah ya ce a cikin suratul rum wa man kafara lalle wanda ya kafirce to fa inna Allah ghaniyun hamid ghaniyun anil ibadi Allah wadatacce ne ga barin bayi sannan la yatadarraru bidhalika walau kafara ahlul ardi kulluhum jami'an inda a ce dukkan halittan ƙasa gaba ɗaya za su ƙi yin sallah su ƙi bin Allah su ƙi yin musulunci su ƙi yin imani Allah fa mawadaci ne ba ruwansa ba zai cutu da komai ba la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah shi kada yake tilo bai da abokin tarayya dan haka wannan bawan Allah Luqman Allah ya girmama shi wato da abubuwa masu yawa ya bashi hankali an ce a lokacin sa ba wanda ya kai shi hankali ya bashi ilimi ya bashi aiki da ilimi ya ba shi al'isabatu fil umuri duk abin da ya taba sai ya daidai haka wato malamai suka faɗa to waye wannan shine Muhammad bin Ishaq yake cewa shine Luqman ibn Na'um ibn Nahur ibn Na'ur ibn Nahur an gane ko ibn Tarikh ibn Azar a shi wannan Luqman a malamai suka ce dan gidan yar uwar annabi ayyuba annabi ayyuba yana da yar uwa mace to luqman din nan dan yar uwar annabi ayyuba ne kaga dai yana da dangantaka ke ina fata ana bayyana yawa wasu suka ce yar gidan dan gidan goggo a dan gidan inna innan annabi ayyub innan annabi ayyub kanwar mahaifiyar annabi ayyub inna annabi ayyub yayar mahaifiyar annabi ayyub shi dai wannan Luqman din yana da alaka da Annabi Ali alƙali ne a Banu Isra'ila mai hukunci mai kotu ne shi malamai duka sun yi ittifaki akan cewa wato a mutum ne mai hikima tunda Allah ya riga ya ce walaqad atayna luqmana hikimata kar ku manta ku lura da sunan wanda duk ake sa masa suna irin wannan ba lukuman ba ne loko me loko lokoka lukuman lukuman ba lukuman duk wanda aka ce lukuman to ba shi aka kira ba kuma falalar wannan sunan kaga ba ka same shi ba kamar sunan balki ne da ake sa balki ba balki bane bilqis ne bil ba bal ba bilqis ba balkisu ba ki ce kamar yadda luqman ma luqman ne ba luqman ba kuna ku ganewa da haka duk wanda zai sa wa ɗansa wannan suna ya kira shi da kafin ɗinsa luqman ko rubuta sunansa aka zo a nin ɗinsa to a rubuta mai luqu ina fata ana fahimta yau malamai sun yi sabani shin wai wannan bawan Allah da Allah ya ambaci sunansa karara a cikin wannan har aka ce suratu suratu luqman shin shi kan wai annabi ne ko bawan Allah ne salihi ba annabi ba magana biyu da yawa daga cikin malamai ra'ayin da yafi yawa cewa ba annabi bane kana rajulan salihan saboda ai ba inda Allah ya ce annabi Allah dai ya ce ya bashi hikima kai ma za a iya baka hikima za a iya baka fahimta za a iya baka ilimi da haka suka ce ba annabi ba abdullahi bin zubair yace qultu li jabir ibn abdullah na ga wa jabir dan abdullah man taha ilaykum min sha'ni luqma wai menene ilimin karshe da ya zo muku na sha'anin wannan bawan Allah da Allah ya ambace shi luqman a cikin suratul luqman yace wato mutum ne gajeren mutum kuma ba annabi ba ne. Sa'id bin al-Musayyabi ya ce, Lukuman ɗin nan fa baƙi ne ba, baƙi ne ba ma fari ba ne, yana cikin baƙaƙin mutane na Misra, amma fa Allah ya ba shi, Allahul hikmata wa mana'a kullu wata, ba wa mana'a ko ba wa mana'a. Allah ya bashi hikima amma Allah ya hana shi annabta bai bashi annabta Imam al-Auza'i yace haddathani Abdurrahman ibn Harmala yace ja'a rajul aswad ila Sa'id ibn al-Musayyib yas'alu wani mutum baki ya zo yana tambayar Sa'id ibn al-Musayyib sai Sa'id ibn al-Musayyib yake cewa la tahzan min ajli annaka aswad kada kai kada ka damu dan kai bakin mutum ne فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان أي الله يا zaɓi wasu mutane mafi zaɓaɓɓun mutane guda uku duk baƙaƙe ne bilal baƙi ne kaga ai yana cikin zaɓaɓɓun mutane kar ka damu dan ka zama baƙi mihja maula umar bin khattab mihja sunan wani ne shi ma baƙi ne yaron Umar ibn Khattab baki ne kirin irin mu Luqmanul Hakim shi ma wannan Luqmanu din da Allah ma karanta mana wal qadati na Luqmanul hikmata baki ne kana aswada nubiyan zama shafira mutum ne baki yanzu kaga mun ji sifarsa mutum ne baki haka Imam Mujahid ma yace kana Luqman abdan aswada mai manya-manyan labban baki sannan diddigen kafarsa ma faso ne ya ce mushakkakal kadamai ne diddigensa kafarsa yana tafiya duk faso kaushi da faso amma fa Allah ya ba shi hikima da ilimi um, a cikin waɗannan nasoshi da makaranta ibn kasir ya kawo su a tafsirinsa akwai waɗanda suka sarraha ƙarar cewa ba ba ba annabi ba ne wasu kuma falalarsa da abin da Allah ya ba shi su nuna kamar annabi ina fata ana fahimta amma cewa da aka yi bawa ne baki bawa baki kaga ai ba annabi ba ne babu babu wani annabi bawa ina fata ana fahimta yawwa sifanta shi da arriqu yunafi kaunuhu nabiyyan a siffanta shi cewa bawa ne yana kore cewa shi annabi su annabawa ana aiko su ne a cikin tsatson asalin dangin ƴan uwansu cikakkun mutane ne jumhuru salaf magabata gaba ɗaya sun tafi akan cewa shi dai wato luqman ba annabi bane bawan Allah ne salihi an rawaito daga imamu ikirima idan isnadin ya inganta a gare shi ikirima shine aka rawaito yana cewa luqmanu annabi ne kamar yadda ibnu jarir al-tabari ya rawaito amma akwai jabir bin yazid al-ju'fi wanda jabir al-ju'fi kowa ya sani da'ifi ne a cikin ilimin hadisi dan haka kawai ku rike cewa maganar da take cewa lukuman annabi lukuman ne magana mai rauni ce tushen zancen shine daga ikirma kuma a riwayar ma akwai jabirul jaufi jabirul jaufi mutum ne mai rauni ba a karban riwayarsa a wata riwaya aka ce sana'arsa kafinta ne kamar yadda imamu tabari ya rawaito mutum ne abdan habashiyan najjaran yana sana'ar kafintanci kenan wannan yana nuna shi Allah ko mun karancin sana'arka ko ma ya kake Allah zai iya girmama ka ya baka wani matsayi da yafi na mutane ka fi na gwamna ma da shugaban kasa shi Said ibn al-Musayyib yace a'a ba kafintanci kadai yake yi ba kamar yadda Imam Suyuti ya kawo a cikin Ad-Durrul Mansur cewa tela ne wannan Luqman din tela ne mutum ne mai ɗinki kaga teloli kun samu falala ashe sana'ar ɗinki tana da asali zaka ce ai luqmanu ma tela ne ina fata ana fahimta haka imamu ahmad ya rawaito a cikin zuhud da ibn al-munzir Allah musu rahama a wata riwaya aka ce ba wannan kaɗai sana'arsa ba mutum ne mai kiwon dabbobi a biya shi luqmanu ba in ka lura da bayanin nan fa ina so nuna maka lukumanu ba mai zaman banza bane yana da sana'arsa kuma ashe mutum abin alfahari ne gare shi a danganta shi da sana'arsa a ce kai mai kaza ne kai tela ne kai manomi ne kai dan acaba ne kai direba ne kai malamin makaranta ne kai mai tonan rijiya ne kai mai faskare ne kai aski kake kai wanki da guga kake kai kai kai a faɗi sana'arka wannan laysa bi aib ba aibu bane a nemi sana'ar mutum me yake yi ne a cikin al'umma shine aibu an sani ku kuna fahimta ta kowa yi sana'a idan waɗannan bayan Allah waliyan Allah da ake saɓani har ma wasu na cewa annabi ne ko ba annabi ba ka duba ruwayoyin da aka yi ta kawowa ga sana'arsa ya kamata ni in kwanta in zauna a gida yanzu nan da kake gani na daga gona ta ta shinkafa na dawa shi yasa ba a fara karatun nan da wuri ba wallahi ina faɗa ne saboda akwai koyi yanzu nan kafata sai da na shiga cikin shinkafa ta na dudduba daga na ce zan ɗebi kuɗi kwanan nan insha Allah jeji na shiga sosai fa na yi ta gudu shi yasa kuka ga a fara karatu nan da wani ba ka zauna ne wannan ƙasar su binne ka ai ba zai yi ba ka tashi ka miƙe ba zama ka shuka ka zuba taki ka jira mai Allah zai kawo yau din nan bari dai ne shiru kar su zo su biyo ni da daddare da cewa zan yi yau din nan aka zo aka yi min cinikin masara ta don ta dan fara motsawa amma dai ban ce ba na karbi kuɗi ko ban karba ba wannan dai ba ruwan ku wallahi malam kai abin da zaka iya babu komai wannan shine kiman mu shine darajar mu yawa duk inda za mu samu kuɗi na halal wallahi za mu nema ba zama da ka je ka ce a baka ba ba gwanda kana neman naka ba ku kula wasu ka ce kiwon tumaki yake a wata rana aka ce wani bawan Allah ya haɗu da shi yana magana sai ya hikima a cikin maganarsa ga kiwon tumaki ga hikima ce kai kai kai da kake mai kiwon tumaki alasta fulanan arra'i fa bima balagta ma balagta kai ba kai ne wani mai kiwon tumakin nan ba kai ku ya aka kai kai wannan matsayin yace eh bisidiqil hadisi ni ba na ƙarya in zan faɗi magana gaskiya nake faɗa wa dahil amanati lukman yake faɗa yace kaga na kai matsayin nan saboda ina bada amana duk wanda ya bani amana zan bayar masa wa tarku ma la ya'nini da kuma barin abin da bai dame ni ba waɗannan abubuwan su ne sifofin wannan bawan Allah Luqman ba da amana gaskiyar zance abinda duk bai shafe shi ba baya sa hannu a ciki duk abinda bai shafe shi ba baya shiga to kai ma min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni wallahi duk harkar da ba sa ka ba duk sabgar da ba sa ka ba ka wuce ta kawai rubutu ne aka yi magana ne aka yi hira ne ake yi a anguwa ne a gida ne ko me duk abin da ba a gayyace ka ba ciki kar ka shiga in ko za ka rinka shiga abin da ba a gayyace ka ba to za ka ɗebi wulaƙanci sai wani ya tozarta kai ce malam me- wa ya sa ka malam mun yi magana da kai to dan me za ka sa baki kai an yi da kai ko annabi cewa yana cikin kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai shafe shi ba ko babanka ne yake harka a gida bai tsoma ka a ciki ba wuce ka tafi ka rabu da shi ne magana ce baba ai ba a samu a ciki ba amma yanzu tunda an gayyace mu bismillah abokanai ne ai ko me ina fatan kuna fahimtar karatun nan kar ka shiga abin da ba a saka ba to zaka zauna da mutunci a idan mutane kuma ba wanda isa ya zo ya keta ka saboda ban shiga ba harkar ka zaka shiga tawa au to ka rike wannan mutuncin yana da daɗi kwarai da gaske kai ya dai komai daidai ko to mu ji harama
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله haka ne إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين na وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير haka yake gwani Allah ya saka da alheri ba mu gaba gaba anan Allah yana ba mu labari dangane da wasiyar da wannan bawan Allah Luqman kenan yanzu mun tafi akan me bawan Allah ka ji wasiyar da yayi wa ɗansa ashe akan tauhidi yake ba yayi wasiya wa ɗansa kuma kai ma ya kamata ka rinka yi wa ɗanka wasiya lokaci bayan lokaci ka rinka sanar da shi kana gaya masa ga abin da zai Lukman kenan wannan ɗanasa sunansa Sarana haka dai masu riwaya suka ce sa Sarana Sarana sunan ɗan wai qala Lukman li binihi al-ibn din sunansa Sarana ta ta na sa'u alifun ba'un ta'un ta'un Sarana haka sunan ɗan kamar yadda Imam Suhaili ya hakaito um, Allah ya ambaci wannan bawan Allah Luqmanu da sifofi na kwarai ya ba shi hikima ashe da ya samu hikimomin kuma bai bar ɗansa ba ashe ana so in Allah ya maka wata baiwa ka shigar da ɗanka a cikin baiwar aka ce a duniya ba ɗan da yake so irinsa kuma ba abin da yake tausayi irin wannan ɗan don haka ya ce bari ya bashi abin da ya fi komai daraja sai ya bashi wasiya yace kar ya bautawa kowa in ba Allah ba ya tsoratar da shi yace inna shirka la zulmun azim la tushrik billah ya kai dana sarana kar kai shirka da Allah kar ka hada Allah da wani wajen bauta kar ka kira Allah kana kiran wani Allah kar ka tsammanci wani yana iya maka abin da Allah bai bai ma ba, babu shi wallahi kakka bauta wa kowa in ba Allah ba ba bautar kabari ba bautar itace ba bautar rana ba bautar wata ba bautar rawanin wani ba bautar wani mutum kowa ya ci Allah kadai ake bauta wahdahu la sharika lahu shi kadai yake bai da abokin tarayya yace lalle hada Allah da wani wajen bauta la zulmun azim ana nufin a'azamu zulm mafi girman zalunci shine shirka da Allah Abdullahi dan Mas'ud yace kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito da Muslim duk sun rawaito lokacin da Allah ya saukar da alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun cikin suratul an'am sai abin ya zo da damuwa shakka dalika ala ashabi rasulillah hakan ya tsananta kwarai akan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ah ayyuna lam yalbis imanahu bi dhulm waye a cikin mu wanda bai hada imaninsa da zalunci ba sun sun dauka irin zalunci normal zalunci da ake waye a cikin mu wanda bai hada imaninsa da zalunci ba waye waye bai taba zaluntan kansa ba waye baya zalunci ayyuna lam yazlim nafsahu mun shiga uku mun tabe lallai akwai damuwa wanda Allah ya ce innahu laysa bidhaka ai ba irin zalunci normal zalunci da kuke tsammani bane ba shi bane ala tasma'u ila qawli luqman ɗayan ku bai ji ba abinda luqman ya faɗa akan ɗansa ya bunayya la tushrik billah ya ɗana karka yi shirka da Allah inna shirka la zulmun azim lalle shirka mai zalunci ne ba ai ana nufin zalunci ake nufi ana nufin shirka ake nufi ya hada wasiyar da yake wa ɗansa da ta Allah shi shi kaɗai da kuma biyayya ga iyaye kada kada a saba wa Allah a shirka da shi sannan kuma a yi biyayya ga iyaye kuma daman ƙur'ani haka yawanci yake in ƙur'ani ya magana tauhidi to sai kuma ya magana akan biyayya ga Allah ga biyayya ga iyaye wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin mun yi wasiya ga ɗan adam mutum ya tuna uwarsa ta ɗauke shi rauni bisa rauni mujahid ya ce mashakkatu wahnil waladi wato kunci da wahala na riƙon da da ɗaukan da a cikin ciki Fatada ya ce jihadan ala jihadin wahala kan wahala imam ata al-khurasani yace da'fan ala da'fin rauni bisa rauni wa wasaina al-insana mun yi wasiya wa dan adam bi walidayhi da iyayensa ya tuna wahalar da uwarsa ta yi a kansa sannan ta yi ta shayar da shi wa fisaluhu fi amaini yayin shi sai da ya shekara biyu tarbiyarsa da shayar da shi bayan an haife shi sai da ya shekara biyu kamar yadda Allah ya ce walwalidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a kaga shekara biyu uwa za ta rike ɗaya ta tsotsan nononta ya ta cizo ta ce wayo ya cije ni kuma ta dada maida masa ɗayan in ya cije ta a nonon dama sai ta juya shi ta bashi na hagu kai in kai ne mari za ka zabga masa ka zubar da shi kawai sai ya gama kukansa daga baya a neme shi saboda zuciyarmu da ta mata ba iri ɗaya bane yayi yanzu kukan da yaro yake da shagwaban da yaro yake yaro i ta kuka i ta bala'i i ta shagwaba uba zai ji ransa yana tafasa kamar i wullar da shi ta wando ita ko uwa haka za ta ɗauki kayanta kai ne kukan yake damunka saboda baka iya naƙuda ba ko baka san wahalar da ba ga wacce ta ɗauke shi wahanan ala wahanin wata tara ko kofin nan malam aka dunkuikuya ma aka zuba maka shi a cikin cikinka haka wannan kofin ba a ce ɗan ajiye mana shi wata tara ai ka rinka zurubtu asibiti kenan ballantana ɗa mai kilo kaza a cikin cikin mace wani mara imani mara mutunci wai matarsa tana da ciki ta kusa haihuwa ciki wata bakwai takwas ya rinka dukanta ya ba ta kashi wani ma danne ce ya sa gwiwa ya danne ciki ɗan da ba haife shi ba kenan in ban da malam bahaushe ba mai wannan rashin mutuncin a kyale shi ba a tafka shi a kurkuku ba kawai da ya fito a mace aka ce haka Allah ya kaddara ya fito ba rai wallahi ba rai ubansa ne kuma ya kashe shi ko shekaran jiya akwai matar da ta kira ni kai ba ma shekaran jiya ba jiya ta ce mijinta ya mata shegen duka da ciki wata bakwai zuwa takwas yadda ke ta iya duka sai ta farar da wani ruwa bai saurare ta ba ya kore ta wai yanzu bayan ta haihu kuma wai shine ka san mata wai ta bugon mu malam dan Allah in koma ko kan koma ni take tambaya haushi ya ishe ni nace yanzu ya miki wannan uban dukan da wannan tace wallahi malam shawarar ka nake nema saboda haushin da naji ba zan faɗi amsar da na faɗa ba ba daɗi mace tana da ciki a yi mata wannan rashin imanin wallahi kaga wannan kaga wannan abu robar kawai a ɗan sa maka shi a cikin ciki a ajiye shi wallahi ba ka iya riƙe shi ba Allah amma yanzu ka tuna mace ta ɗauki yaro kilo kaza a cikin cikinta in za ta tashi haka in za ta zauna haka in za ta kwanta haka kuma haihuwan nan fa ta jikinta ɗan ne yake fitowa ka duba girman kan jariri malam ka gwada wata rana ko basir ne ya kama ka Allah ya jarabe ka da wani dunkulallen kashi mai kauri in ya zo fita Allah wani fa sai ya sa basilin fa yake tsugunawa akwai wanda aka je na wayo Allah yana ihu ka san ihu me yake yi kashin ne akramakumullah ya ki fitowa ni shi fa wani sai ya ta zurga zurga a ban daki kafin ya samu ya fitar da shi gaddali guda daya ballantana mace ta fidda mutum da jini da cibiyarsa ya fito ta gabanta amma ɗan naman da zaka sai mata ta ci ta ɗan dawo da ƙarfin jikinta da jinin da ya zube a jikinta da ruwan da ya fita ba za ka kawo ba ka da tausayi ba ka da imani ba ka da jin kai ka manta za ka haifi ya mace wallahi idan aka gaya muku abin da wasu mazajen suke wa mata malam ba za ka yi sha'awa ma Allah ya baka ya mace a cikin haihuwa labarin bai da daɗi duk wanda yau aka zo neman yarsa da sunan aure ka san gaibu ko to zai aurar da ita ne a matsayin gaibu kawai ba garanti ga wanda zaka bawa zai rike maka amana zai kula da ita ko bai zai kula da ita ba wanda ɗa namiji bila adadin a irin wannan dai wanda shi namiji ne a san yadda za ya je su da ku a dake shi ya san yadda zai yi amma mace abun tausayi abun kuka wata ta ce ta kama mijinta yana luwaɗi an kama shi yana luwaɗi ta fitar da shi ta yi masa hanya aka canza unguwa ya koma ya daɗa yi aka kama shi aka ce za a kashe aka ce albarkacin ubanta an ƙyale aka canja wani wuri ta ce na ci gaba da kulawa da shi ina rarrashinsa ina kaza ya daɗa koma ta ce yanzu zama da wannan ya za a yi ta ce amma idan na rabu da shi ba ni da uwa ba ni da uba ba inda za ni kuma duniya ta san ga sana'ar miji yau in ya sake ni wa zai aure ni sannan ina zan je ka san da yawa a cikin mata akwai wanda suke haƙuri suna zaman aure da takaici da bakin ciki saboda in sun fito ba inda za su mala akwai wanda fa in ta zo gidansu ganin iyaye wallahi babu inda za ta kwanta ɗakin kwanciya wallahi babu irin rayuwar nan da ake to ya za ta yi ta duk wulaƙancin da zai mata sai to kar ka manta wannan mata da kake mata abin da kake uwar wani ce ta haifi wani kuma tana da daraja kuma tana in ba ta haifa ba ma nan za ta haifa Allah ya ce ku kyautata wa iyayenmu wasainal insana biwalidayhi lallai ɗan adam ya kula da iyayensa guda biyu uwa da uba riwaya ta zo sahihiya wani ya tambayi manzon Allah man haqqun nasi bi husni sahabati riwaya bukhari da muslim wa ya fi cancanta in kyauta mantakewa da shi manzon Allah ce mahaifiyarka tsohuwarka mutumin ya ce sai wa manzon Allah ce nace maka mahaifiyarka ya daga tambaya ya ce sai wa annabi ya ce nace maka mahaifiyarka sai da ya sau uku fa da yake mutumin mai tambaya ne shi fa so yake sai an nuna masa fa matsayin ubansa sai yana so ya ji babansa lamba na nawa zai tafi ya ta tambaya sai na hudun annabi ya ce da ya ce sun maman sai annabi ya ce sun ma abaka sannan sai babanka daga nan ya gane cewa ashe babansa ba ma na ɗaya ba ne ba ma na biyu ba ne ba ma na uku ba ne na hudu ne fa sai wai wani ya zo yana maka tambaya a karamakalla na samu kuɗi zan biya kuɗin umara wa iyayena amma wa zan fara uwarka mana ai ko tambaya ba sai kai ba mahaifiyarka kawai ko haɗi ba ai iyaye ku yi haƙuri fa ko kaza lafiyayya ka samu a bakin titi kuɗin kaza ɗaya ne saya wa tsohuwarka kai ta ce hajiya kurmushi kayanki ba sai kin yi masa bayani ba ƙwarai ka yadda kar ka yadda naga kana hararata ka ji daɗi ko kar ka ji daɗi wallahi haka abin yake ai ita uwa ba ka iya biyan ta uban ma Allah ya saka mai da alkhairi ai mu ma duk iyayen ne ko ba ka bane bane amma uwa sha'aninta daban ne tausayin ko haɗuwa baya yi jin ƙayin ko haɗuwa baya wato su jininsu ne haka Allah ya halice su haka suke da tausayin 'ya'yansu ba da aka ku kula da iyayenku amma uwa ita ce number one haƙuri da ita a matsayinta nan mace da take zaune a gida da take fama da talauci take buƙatar taimako duk wahala duba yayanka ita ta haife shi ƙaninka ita ta haife shi yayanka ita ta haifa innanka wance duk ita ta haifa kaga tarin gidan kunnan gaba ɗaya ita ɗaya matan nan ta haifa ta gyara ta haifa ta gyara ta haifa ta gyara ku biyar ku shida ku bakwai duk ita ɗaya sannan babanka ya zo ya bata babu abincin kirki kai kuma da yake watsatse ne ka je ana yanka maka balangu a bakin titi baka tsakura uwarka ba ko kuma ka yi aure ka samu rufin asiri ka je ka buɗe duniya da kai da 'yar amaryarka tsohuwarka tana can tana fama da miyar kuka sai kuma ana yanka maka balangu da lafiyayyun kaji da daddare za ka iya bacci a haka matarka ba ta san iya adadin atamfofinta ba amma uwar da ta haife ka ba ta da atamfar da za ta je gaisuwar mutuwa ba ta iya fita ubanka ba ya yi esfiya ba ne ba amma dai ya tsuguna baya iyawa maganar ɗinki babu tsoho da ya tsoho yaushe zai wani ɗinki wa mata ba sa yi ina za ta samu kai ka samu kuɗinka ka yi ta kanka wancan ya samu ya yi ta kanka wa zai taimake wa ba wanda ya taimake ta kuma musamman in ta zo ba ita kaɗai ba a wajen ubanka ya zai yi da ita ya za ka yi da ita kai za ka taimaka mata ku taimaki iyayenku ku agaza musu shi yasa Allah ya yi magana akan yaye shekara biyu ka riƙe yaro ka duba fa kashi fa duba kashi abin kyama amma wai ni mamakin mata nake wallahi duba fa ba haya fa yaro zai ba haya kawai matan nan haka za ta zuba ruwa ko ta wanke ko damuwa ba ta yi ba tumbudi ya jika mata tumbudi tumbudin nan na yaro karni yake amma Allah haka za ta goge ci gaba da rayuwa akwai matan da ɗanta da daddare mura ta kama shi majina ta toshe hancin ka san me ta yi bakinta ta saka a hancin fa bakinta ta sa ta zuƙo majina ko ta zuƙa sannan ta zai tofa bakinta ka kula fa mace ba za ta zo tana ba wa ɗa kunu ko madara ko wani abu in ta ɗura masa ludayin da take ɗura masa yana farko shi da yawu da komai in ta zo da ɗebuwa sai ta dan sa a bakinta ta an tattaɗe ta tattaɗe sai ta biyar masa ta hada da yawun yaron da abunan kai kuma uban kana gefe kana Allah Allah ya ji ran hajiya wannan abin da kaga suke yi malam wallahi daga Allah ne magana ta Allah namiji ba za ka iya ba yanzu wani yaro ne Allah ya jarabe shi mai shege kuka uban sai yake cin mutuncin uwar ta ce to ni na sa shi kukan nan ne ke ba ki da aiki sai haifai yaya masu kukan tsiya a ka ji rashin hankali ba wallahi tallahi in yaron nan bai daina kukan nan ba zan ci mutunci ki ba zan fita in zo a hana ni bacci a gidan nan ba sai ta ɗauke shi ta goya shi ta turo ƙofar shi ba yana kwance yana bacci ita tana safa da marwa da shi karfe ukun dare wallahi uwa za ta ɗauki yaro jariri in ta goya ya ihu ya ƙiyarda ta riƙe a hannu ta je ta dawo tana haka kuma a haka tana masa wasa ɗan nawa ɗan na- ɗan albarka ɗan albarka yana ihu ba kuma tana masa ɗan albarka wataƙila kai ma haka kai ta yi ka san can ba suke suka ce duk yaron da kaga yana shegen kuka suka ce mai basira ne wallahi haka suke cewa wai in an ga yaro mai bala'in shegen kuka da rigima to wannan zai mugun basira ya ce ki zo ki dauke danki ba zan iya ba ya yi tsaki ya fita ya tafi wani ɗakin ya je ya kunna AC ya kwanta ita kuma ya barta tana zirga zirga shikenan kuma wai ka samu kujerar umra wai sai ka tambaya wai da wancan da ita barakaita ko baka fahimce ni bane Allah tabaraka wa ta'ala yace wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahar da daukan sa daukan ciki da yayi shi wata 30 ne Allah ya yi magana akan tarbiyyar da uwa take yi wa ɗanta ka ji fa ka hada da daukan ciki da yayewa sai da ta yi wata 30 tana hidima akan ka dare da rana wata talatin ɗin nan babu ranar banza ibn kasir yace li li yuzakkira walada bi ihsani al mutaqaddim ilayhi dan Allah ya tunantar da ɗa irin ihsanin da uwarsa ta fara yi masa kafin ma uwarsa ya mai sai da uwarka ta taimake ka kafin babanka ya taimake ka Allah ya ce wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ka ce ubangiji kai mu kai musu rahama kamar yadda suka rene ni ina yaro Allah ya ce anishkur li ka gode mini wa liwalidayka da iyayenka ilayya al-masir fa kuma kana gare ni fa inni sa ajzika ala zalika aw farajaza Allah ya ce idan ka gode mini ka bi iyayenka to zan yi maka sakayya wadataccen sakayya Mu'azu dan Jabal kamar yadda Sa'id bin Wahab ya ruwaito yace Mu'azu dan Jabal ya zo Annabi ya aike shi ya miƙe yayi wa Allah yabo ya gode wa Allah sai ce inni rasulu rasulillahi ilaikum ni dan aiken Annabi Muhammad ne zuwa gare ku ya ku mutane an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a ku bauta Allah kar ku shirka da shi da komai wa an tuti'uni ma alukum khairan ku min da'a matukan na zo muku da alkhairi kuma makoma gaba ɗaya zuwa ga Allah take ko dai zuwa aljanna ko zuwa ga wuta a cikin abin da za ku yi ku bi iyayenku bin Allah bin iyaye Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuṭi'huma amma da za su sa ka su yi kwaɗayin ka aikata wani abin da baka da ilimi a kai kai shirka da ni duk matsayin iyayen nan da ake faɗa to karka musu da'a nan insha Allah za mu dora sati mai zuwa dangane da falala da wajibcin biyayya ga iyaye abinda na faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afwa وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته